وأتموا الحج والعمرة لله فإن سرتم فما استيسر من الحج ولا تعرفوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصر فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحديث فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة رزق اجعلني بها في دائرة نهايتك ونفعت حسن تربوني بها إلى أسماء يبك وآيتك ورفة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفث الساكرين وفتنة العكس الجادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tara albarka inda muke taruwa domin tunar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau litinin 22 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1445 wanda ya zo daidai da daya ga watan hudu miladiya 2024 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancin Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai aran ma ya ja mana aya ta 196 a cikin suratul bakra wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa atimmu al-hajj wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara min al-hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب معنى الآية الله سبحانه وتعالى يكي تشيرا واتموا الحج والأمة لله كتك أيكم حجكم وأمركم دومين الله فإن أبصرتم idan wani abu ya katange ku kuka kasa isuwa zuwa ga wannan fili ko wannan aiki kuka kasa zuwa aikata wannan aiki na haji famastai sara min alhaji to ku bayar da abin da ya sawwaka na daga hadaya wala ta haliku rusaku kada ku aske gashin kawunan ku hatta ya buluga da hadiyu mahilla har sai abin hadiya ya isa zuwa wurin da ake yanka ake yankawa faman kana minkum maridan wanda a cikin ku ya kasance ba shi da lafiya aw bihi adan min ra'sihi ko ko a kansa akwai wata lalura ko cuta fa fidyatun zai ba da fidya wannan fidyan min siyamin ko dai na azumi aw sadaqatin ko ko na sadaka aw nusukin ko ko na yanka fa idza amintum yayin da kuka aminta faman tamatta bil umrati ila al hajji wanda yayi tamattu'i na umra da aikin hajji famastaysara min al hadi to zai bada abin da ya sawwaka na daga hadaya faman lam yajid wanda bai samu ba fa siyamu thalathati ayyami zai yi azumin kwana uku ne fil hajji a lokacin da yake can aikin hajji wa sab'atin idza raja'tu kuma kwara bakwai idan kun dawo za ku yi su tilka ashratun kamila da wancan bakwai da wancan uku in ka hada sai Allah ya ce sun zama goma cikakke zalika wannan lissafin da kaga an yi liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ga wanda iyalansa ba sa nan a wannan bigire ne alfarma wato masallaci ne alfarma wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku kuma sani annallaha shadidul iqab cewa shi Allah subhanahu wataala mai tsananin ukuba ne ga wanda suka kafirce masa ko suka saba masa malaman tafsiri Allah subhanahu wataala ya sakan ya musu da alheri sun ta iyakan kokarin su wurin yi ma mutane bayanin abin da wannan aya ta kunsa suka ce daga cikin abin da wannan ayan take nufi shine ku cika aikin umaranku da aikin hajji su zamanto cikakku ba tare da kun tauye wani abu a ciki ba ko da dai abdullahi bin abbas yana da fahimtarsa shi fahimtar abdullahi bin abbas yana cewa tamamul umrati ila albayt cikan umara tun Allah ya ce wa timmul hajja wal umrata lillah yace cikan aikin hajji to yana nan ne zuwa ga mutum ya isa zuwa ga ɗakin Allah ne shi kuma aikin hajji cikansa shine mutum har ya kai karshen aikin hajji shine kwana tara nan zuwa kwana goma na watan aikin hajji ranar da aka gama tsayuwa a alfa to shi ke nan aikin hajji kuma a riga an gama dama manzon Allah ya ce alhajju arafa aikin hajji ba komai bane tsayuwa wannan arfa din to wayannan kwanaki guda uku da za su biyo baya to kwanaki ne wanda za a karasa aikin hajji na wayannan kwanakin mina da makamantansu haka imam bakatin shi kuma yana da fahimtar cewa wa timmul hajja wal umrata lillah abinda ake nufi shine mawaqit dinsu a watannin da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a kansu to a kansu ne ake so mutum ya yi aikin hajjin da umara ɗin malam yake faɗa yake cewa wala ta sahalifu fiha ma la yanbaghi lahu kar ku yi abin da baya halatta a cikin wannan wata ko wannan aiki na watan na aikin hajji din wannan kuma yana faruwa ne akan su yadda mushrikai suke yi yake su ma ka lokacin tun kafin zuwa musulunci ai suna zuwa aikin hajji to amma wannan aikin hajjin da su wayanda ba musulmai suke yi ba cike yake da kurakurai a cikinsa bukatar yana ganin cewa abin da suke faɗa wanda Allah subhanahu wataala ya ce ya sa ya ce wa atimul hajj wal umrata lillah shine idan sun daura haramin su wannan faran abin to suna daurawa ko da dai kafin zuwa musulunci dan a yanayin yadda suke yin aikin hajji ai ido ba zai gani ba domin idan an zo daidai wannan ba ana dawafi ba ko to lokacin da za a fara dawafin sai kowa ya cire kayansa tsirara haihuwar mahaifiyarsa to wai haka za a rika zagayawa me yasa kuke haka sai ce a nan wurin wa ka zo sai a ce wurin Allah waye halice ka sai ka ce Allah to da ya halice ka akwai kaya a jikin ka sai ka ce babu shi to ka zo wurin shi yasa ka ce kana wani da wani gurin cire su sai su cire kayan su sai su rika zagaye wannan daki na Ka'aba tsirara كما سبحانه وتعالى يشاء قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الله يجي يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل بيت عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الله يجي كساكا ينكو to yanzu an fara kawo gyara ana ta kawo gyara to yanzu abin da ake magana a kai kamar yadda shi imamu shi imamu bakatu yake magana a kai da Allah ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah suka ce idan suka zo suka fara labbai Allahumma labbai ba ana fada ba Allah ka maimaita ka ji ko idan aka zo ana cewa labbai Allahumma labbai su ma sai su rika fada a can da dan suna fada ce labbai Allahumma labbai labbai la sharika laka labbai to su ba nasu ba haka su zai ce labbai Allahumma labbai mun ansa kiranka ya ubangiji mun ansa kiranka labbaika la sharika laka mun ansa kira baka da abokin tarayya illa sharikan huwa laka sai dai abokin tarayyan da yake kai ne ka samar da shi ba tamlikuhu wa ma malaka ka mallake shi da abin da shi ma wannan abun bautawa na biyu ya mallaka sai Allah ya ce a'udhu billahi ai Allah ba shi da wani abokin tarayya yaya ku musulmai za ku rika cewa aka ce ka ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak to wannan shine ne yadda Allah subhanahu wataala yake so a yi su kuma sai suna canzawa suna cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malaka kai ne Allah ka mallaki wannan gunkin da abinda gunkin ya mallaka Allah ya ce a a'udhu billahi sai Allah ya ce wa timmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajjin ku da umran ku don Allah kar ku hada bautan Allah da wani abun Allah wani abun bauta a wannan ibada ta ku Allah ya tsare mu Allah ya amin Allah subhanahu wataala a cikin ayin ya ce Allah subhanahu wataala ya ce fa in usirtum idan wani abu ya katange ku aka samu wani obstacle wanda ya hana musulmai su karasa zuwa aikin hajjin misali sai ya zamanto a hanyar akwai yan fashi sai yan fashi nan suka tara hanya ko ko makiya musulunci suka tara hanya aka ce musulmai ba za su tafi ba gashi kuma sun riga sun sa wannan kayan haramun shine fa in usirtum famastaisara min alhaji to ana katange ku din nan to shikenan a daidai wannan wurin da aka katange ku to nan ne za ku tsaya sai wannan hadaya da kuka turo kuka taho tare da ita sai a yayyanka su a wannan wurin za mu karanta a gaba Allah subhanahu wataala ya ce wala tahliku rusakum hatta yabluga alhadi mahilla kar ku aske kawun gashin kawunan ku har sai in wannan abun hadayan naku ta isa harami inda ake yankawa din a can sannan an yanka ka samu labarin an yanka sannan za ka warware wannan hirami naka ko da dai malaman musulunci sun yi maganganu da yawa me ake nufi da al'isar wasu malamai suka ce shine wani abu ya shiga tsakaninka da zuwa aikin hajjin nan kamar abin da muka faɗa na rashin lafiya rashin lafiya mutum ya ɗaura harama kawai sai rashin lafiya ya kama shi an lura ko ko ko a'a yana kan hanya sai aka samu kuskure sai karaya ya zo yana kan abin hawansa sai ya faɗo sai karaya ya zo kaga ai ba zai iya iya zuwa aikin hajji ba aka ce ko ko a'a makiya sai suka tara hanya misali hanyar da ake tafiya zuwa tunda da a kaban yake zuwa to sai ya zamanto makiya sun zo sun tara hanya ko kamar yanzu ya ce kidnappers sun tara hanya aka ga mutum ba zai je ba ko ko a shekaran baya da corona ba gane ba ai corona ya zo ya hana aikin haji to irin wayannan obstacles din irin wayannan cikas din da ake samu sai ya hana mutum zuwa aikin haji sai aka ce to shikenan bayan ya riga yayi harama shikenan sai aka ce to sai ya sai yanka abin har yansa a wannan Imam Farra yana da fahimtar cewa abin da ake nufi da al-insaf shine abin da ake iya jarabtar mutum da shi bayan ya ɗaura haraminsa na rashin lafiya ko makiya kamar yadda muka yi magana wasu malamai suka ce ihsar baya faruwa sai daga wurin maki amma in dai ba maki bane ba a kiran shi da suna al-ihsar wasu malaman musulunci suka ce a'a dukkanin abin da zai hana ka karasawa zuwa wannan wuri mai daraja sunansa al-ihsar Allah ya ce fa masaitara min al-hadi to mutum zai bayar da abin da ya sawwaka ne na daga hadaya wannan abin da ya sawwaka na daga hadayan su ne kamar za ka ba da rakumi saniya ko rakumi saniya sai tumakai ko awakai su ne abin da ake bayarwa na daga abin da ya sauwaka abdullahi bin abbas yana cewa karancinsa shine akuya shine abin da za ka iya bayarwa a matsayin hadaya to dama ya zamanto gwargwadon karfin mutum ne gwargwadon abin da zai iya bayarwa ayan Allah subhanahu wataala ya ce wala tahdiku ru'usakum kada ku aske gashin kawunan ku hatta ya bulga alhaji mahilla har sai wannan abun hadayan ya isa wurin da ake ba da shi a can makasin kenan a wannan ثم صار هذا اصلا لجميع الحجاج من كان قارنا او متمتعا sai wannan ya zamanto doka ga dukkanin wanda zai yi aikin hajji ko ko zai yi umara abin da ake nufi da aikin hajji ko umra ka san aikin hajjin an kasa shi zuwa gida hudu ko ko masu zuwa ko masu sanya irami an yake so na ce an kasa su zuwa gida hudu ne su masu sanya ko masu yin harami din an kasa su zuwa gida hudu shine malam yake magana to akwai wanda yake yin kirani akwai wanda ba kirani yake yi ba akwai wanda tumattu'i yake yi to saura guda biyu za mu yi bayanin sun mun zo kan gaban su to aka ce ko kana kira kan a kirani hausawa suke cewa kirani kirani ko kana kirani ko kana tumattu'i duka in dai kana wa'annan guda biyun nan sai ka bada abun hadaya shi ma abun hadayan ba za a yanka shi ba sai ya isa zuwa can wurin an yanka sannan za ka iya yin aski kuma haka malami malamai suka ce wannan ayan ka abin ujira yake cewa wannan ayan ta sauka a kansa ne domin kana minkum maridan aw bi adan daidai wannan wurin ya sauka ne a kansa shi kuma abin da ya faru ayan ta sauka sai a manzo Allah ya ce a hada ta da wancan watin mul hajji wa umar lillah fa in muslimun kuma sai tara min al hadi wa la tahadu qurusukum hatta yablugha al hadi mahilla to faman kana minkum maridan aw bi adan min ra'sihi ta sauka ne kan ka'ab bin ujra shi ka'ab bin ujra ɗaya ne daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zamanto yana da lalura a tare da shi kasan larabawa suna da gashi yare yare ba irin namu ba haka ko gashin su yadda ga na mata haka yake to sai ya zamanto akwai karancin lura da gashin kasan gashi yana son a kashe mai kuɗi in za ka tara gashi ustaz ka kashe mai kuɗi amma ka bar shi haka haka hakan nan haka kamar hadari to wannan abin ba zai yi kyau an gane wannan to sai ya zamanto wannan bawan Allah akwai karancin treatment na kan ba a sa masa mai ba a abin nan haka sakamakon yanayin karfinsa na kuɗi da ya abin nan wasu kuma malamai suna ganin a ba karancin treatment ba ne lalura ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya daura musu wani irin lalura ne shine kwarkwata kayan kowa da aka ce kwarkwata kaga hankalin kowa ya kai to kwarkwata ne ya taru a kansa to kaga maganar wayancan malaman na farko karancin treatment zai kawo wannan in akwai karancin lura da gashin ba a zuba masa mai ba a sanya magunguna shi ne zai kawo har gashi ya zama ko kai ya zama an sama irin wannan damuwa ai ko mata na gida idan ka ga mace na da kwarkwata to ɗayan biyu ne ko dai ya zamanto da lura daga Allah ko ko ya zamanto karancin tsaftace kan baya wuce wa'annan guda biyu ko dai ya zamanto da lura daga Allah ko ko ya zamanto karancin lura da kan za ka lura mafi yawancin mata yana zamantowa mustahabbi ko sunna duk mako a tsefa kan a taje shi ko a ƙara shafa masa wasu mai mai mai haka ko ba haka ba sai a ci gaba idan mutum almajiri ne bai da wannan kuɗin da duk sati matarsa za ta yi kitso to kada ya wuce kwana goma me yasa saboda kafin su mata in sun yi kitso ba sa zuba ma kan ruwa wasu maza ma san wannan ba mata in sun yi kitso ba sa zuba makan ruwa domin idan suna zuba makan ruwa in sun zo wanka ba wanka na addini muke magana ba ai wanka na addini dole za a zuba ruwa akan to ba wanka na gayu wannan da kake gani to ba a wanke kai ba sa wanke kai sai dai su wanke din haka a cikin da wuya nan gashin baya dan daga shi a danyi haka to haka suke idan suka zuba ruwa a kan to tun da kan kuma ana ɗaurewa ne ba a gano abin ba ai kan mace ko suna ɗaurewa da fatala ko ɗan kwali ko hijabi ko wani abu kan zai zamanto ko da yaushe a kunshe to ruwa kuma ya shiga cikin gashin sai ya kume sai ga gashin yana wani to ka lura a ce mace ta wuce sati ɗaya ba a fanke shi ba an tsefe shi an taje shi kan zai ƙara gumewa to ka ƙaddar cewa kuma wannan matan ba ta tsefa kan nan ba har tsawon kwana goma akwai da ko daga nan kwarkwata za ta zo wannan abin da yake cucurewa ɗin nan amosani a dandrop ne ko? shi ne ko? to amosani ko dandrop shi za a ga yana kukullewa a kan nasu dunkule-dunkule wani za a ga ya kai hannunka haka to Allah ya malama malama so ya ce kai dan rubin da zai kai dunkulan hannun mutum ba karami ba ba to amma da muke kokarin fada rashin gyara kan shine yake kawo wa'annan kwarkwatan da wannan dandruff din a lokaci daya ina kokarin isar da wani sako ne kuma ko da kaga ina faɗa cewa mata suna kaiwa sati ɗaya ba su wanke kan ba kwana goma ba su wanke ba ishara ne cewa kai da kake sauraro na ka ƙara lura da kan iyalinka duk sati ka ɗan ciro kuɗin nan ka ɗan bayar ka ce gashi nan nan tana a je a yi cizo in ba haka ba idan wannan laluran ya zo to kai za ka sha wuya domin sai kana cikin mutane ko sai a ga kwarkwata yana gangarowa dan Allah waye zai ji kunya a wannan lokacin ko ka suranta cewa yanzu yadda muke zaunan nan kawai sai ga kwarkwata yana zubowa daga kaina yana haka ina haka ina haka waye zai ji kunya yanzu kun yi shiru shi zai ji kunya Allah ya tsare an lura ko to ishara kan ce ah to tunda gado da yake kwantawa ga filanta nan ga naka shi kuma abin zai yi tsalle ya tafi can sanar dama kuma kana da sha'awar tara gashi kaga ya samu gida shi ma kwarkwata sai ya je kuma ya ta yin kwai a kan naka kai namiji kana cikin mutane sai dai a ga kawai kwarkwata ya faɗo sai ga mutum ya ɗan zazzara ido ya kai na gare sai ga ɗan wayo ya haka me nake ƙoƙarin faɗa maza mu ƙara duba Allah idan matanka ta ce kitso ka bayar ka saboda ka ji abin da ya zai faru da wannan ka'ab bin ujra sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wannan ayan ta sauka ne akan shi dan yanzu an rama wani rabban da ya ba matan shi kudin kitso tun tana amarya tun daga auren kawai ya ai ba wani kudin kitso ba yanzu malam shafi yanzu wasu shefanan gidan ma sun tsallake san bar ma matan saboda mugunta bayan Allah cewa ya yi miji ya ciyar da matarsa ko da matan ta kai dan bata kuɗi ko da matan ga mana Usman ta kai dan bata kuɗi Allah ya ce ka ciyar da ita gwargwadon samunka li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa ala al-mawludi bakara wannan kuma na bakara Allah ya ce kaga wancan can kasa ne talaka وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف haka Allah ya ce Allah ya fi mana to wannan bawan Allah da ake kiransa suna Ka'ab bin Ujra yace wannan ayat akan shi ta sauka yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بي والقمل كلا يتي والقمل يتناثر على وجهي kwarkwata suna gangarowa ta fiska na ina sharewa haka ga suna ta ga za su rika shigewa cikin gashin tun da gashin su layi layi irin na mata ne sala sala suna kawai da ya fito ta wurin fiskan sa sai share haka sai ya kakkaɓe namiji fa shi sa nace kar kai ma ka ki lura da kitsan matanka kai ma kwarkwata ya rika zubowa kamar yadda yake zubowa yace da ya zo sai ya kakkaɓe shi haka da ya zuba a rigan shi sai kara zubarwa a wurin to kaga wannan Allah ya tsare ba in masallaci ne da ka zo ka yi sallah kai ma sai ka kwasa ko shi yasa shari'ar musulunci ya ce waɗanda suke da lalura to kar su shigo cikin mutane su yaɗa ma waɗannan mutanen wannan lalura ba ga tsaban lura da lafiya na mutane ba manzon Allah ya ce duk wanda ya ci tafarnuwa kar ya shigo cikin masallaci domin tafarnuwan yana da galik tafarnuwan yana da wari ko kamshi za mu ce wari ne ko yawa ba ya ce ai ba za ka ce kamshi ba wari to wannan warin tunda zai cutar da wani tunda ba kowa bane yake son warin tafarnuwa mu ga mu juna gaskiya sai manzon Allah ya ce to wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa ya zo masallaci bakinsa yana warin tafarnuwa ko albasa ko jikinsa yana kasan akwai wanda in yana cin tafarnuwa za a ga ko matsowa kusa da kai yayi za ka ji wannan abu sai manzon Allah ya ce wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa to da Allah ya tsaya a wajen masallaci hadisin ma cewa fala ya ƙaribanna masjidina kar ya matso masallacinmu sai ka tsaya can saboda kare wannan lafiya to ballatana a ce mutumin da yake da lalura kwarkwata na zubowa ballatana a ce mutumin da yake da transmitted disease wanda a iya a iya ɗauka a iska ko makamanci kamar mutumin da yake taron taron fuka shari'a musulunci ta ce an ɗauke mai jam'i wannan mai taron tv ne kuma yake kira abu shi ne ko tv an ɗauke mai sallah a cikin jami ya zauna a gidan shi amma haka za ka ga wasu sun shigo cikin masallaci kuma suna wannan tare a a a a duk su ɗauki hankalinka gaba ɗaya a masallacin sai ya gama kuma wai sai an yi sallama sai ya tashi assalamu alaikum jama'a wallahi yana da lalura na na tarin tubuta saboda ku je maka maganin shi ya kare to ai ba a ce ka zo masallacin ba sai ka zauna zai ce maka bai da kuɗin siyan maganin ai in kun tuna gwamnati ta ce karɓan maganin kyauta ne to amma sai mutane sai kwakwalwansu ya toshe basira ya toshe sai ya ce maka wai yana neman kuɗin da zai sai maganin bayan gwamnati ta ce kyauta ne in je kana da wannan lalura ka je ka karɓa kyauta ne gudun kar cutan ya yaɗu a cikin mutane to mu koma kan wannan karatun wannan bawan Allah sai ya zamanto yana da lalura na wannan kwarkwatan kwarkwata sosai ke zubowa tun da ya ce maka sun ce manzon Allah ya zo wucewa ya ganni ina ta kakkaɓa kwarkwata a fiska na faƙara sai manzon Allah ya ce da shi ayyudika hawa mura'atika shin wayan nan ƙwarin da suke kanka suna cutar da kai ne fakultu sai ya ce na'am ya rasulullah shi kware manzon Allah suna cutar da ni fa'amara bi bi an ahaluka ra'asi sai ya ce sai manzon Allah ya umarce ya ce je ka aske gashin kan naka to tunda yanzu idan aka aske gashin ka san kuma umarnin manzon Allah shi ba yana cewa ayi lokot bane shi ya ke cewa ayi aski gaba daya ko kaga yanzu idan aka aske gaba daya irin kamar saldin da ya ake kiran shi a da turanci saboda kaga yan boko kaga shugaban alƙali ma yana nan skin yawa yawa skin an lura ko skin ne wannan kwaron zai samu wurin da zai boye a kan shi ba zai sama ba tun la'ani kwarin molo ba zai sama inda zai boye misali ya ce je kai shikenan idan kai kana aftagan naka wa in fitta masaki za ka ciyar da talakawa guda shida ne kullum miskinin nisu sa'in min hinta kowane miskini ɗaya za ka ba shi rabin sa'i na alkama in ba ka da wannan kudin sun talatati ayyami kai azumin kwana uku au ko kuma in su nasikata ka yanka wata ‘yar dabba haka kamar akuya ko rabu shi kenan an ɗauke maka ya ce a kai na ta sauka wannan bayan to kaga a nan wurin sai mu tsaya mu lura sosai dukkanin abin da zai iya damun wani to a magance shi an gane wannan a magance shi karka bari abin ya ci damunsa ta ga manzan Allah yana zuwa yana wuce firaske da manzan Allah ya ga abin ya fito a manzan Allah ya zo wucewa sai ya ga wannan laluran a tare da shi wannan abin yana damun ka yana damun to ga magani ishara kan cewa mu musulmai ana son mu zamanto haka dukkanin wani abu wanda zai zamanto damuwa a tare da wani iyakan kokarin ka samar masa da mafita an gane wannan ko da ba ka da kuɗin da zaka iya bashi na abin din gaya masa maganin da zai yi amfani da shi ai ana yin yanzu ai ko kai ba ka da kuɗin da zaka iya bashi ya sai maganin amma zaka ce mai idan kai amfani da magani kaza ana sa ran za a dace ka ka taimake shi ai akalla an samu rabin magani a iya identifying din matsalan ma ai rabin maganin saboda haka ya nemi magani kaza in ya shafa zai zai warke din Allah ya ba mu ikon kiyaye amin Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah yake cewa manzala ya umurci wannan bawan Allah da ya aske kuma ya bada sadaka a matsayin wannan hidiya fidiya na sa dinki a ayan Allah subhanahu wataala ya ce faman tamatta bil umrati muka yi magana a baya cewa masu ɗaura ihrami sun kasu zuwa gida hudu ne masu sanya irani wannan faran abin da kake gani an sanya sun kasu zuwa gida hudu ne akwai wanda mufradun bil hajji akwai mufradun bil umra akwai mai tumattur sannan akwai mai ƙarinu menene wayannan abubuwan da muka faɗa guda hudu da larabci na ɗaya mufradun bil hajji shine mutumin da aikin hajji kawai zai yi ya ɗaura wannan farin kayan domin aikin hajji wanda aikin hajji babu atali babu abin da zai yi sai na biyu mufradun bil umra akwai wanda shi kuma umra ne kawai zai yi banda umra babu abin da zai kamar wanda suka tafi kwanan nan din nan ko jiya kamar kuma malam da ya tafi yau Allah ya sauka mana su lafiya da malam bala da suka tafi ko duka muna fatan Allah ya sauke su lafiya kuma Allah ya karba to kaga wayannan to umara kawai za su sai na uku akwai mai tumatur su kuma masu yin tumatur shine mutum ya tafi aikin umara a ɗaya daga cikin wayannan watannin zulqa'ada ahan a'a kafin zulhijja zai tafi a shawwal ka gani ko in ya tafi a shawwal zulqa'ada watanni guda biyu ya tafi da niyyar umara a cikin a cikin wai ɗaya daga cikin wayannan watannin guda biyu to idan yayi umaran sai kuma ya labe sai ya zauna a can ya ki dawowa sai ya yi aikin hajji to wannan mutumin ya yi tumatu mutum ya tafi aikin umara a ɗaya daga cikin wayannan watan na shawwal ko zulqa'ada bayan ya gama umransa sai ya tsaya to idan ya tsaya zai ci gaba da sabgarsa amma dalilin tsayuwarsa a wannan garin shine zai hada da aikin hajji sannan ya dawo gida wurin iyalinsa to wannan mutumin ana kiransa da suna tumatu yayi tumatu sai na uku akwai wanda ake kiransa da suna ƙarinu ko wanda hausawa suke cewa ya yi kirani ko kirani to amma kirani shine daidai din an gane wannan ba za ka ji mun ce ƙarinu ala wazni fa'il an gane wannan Allah ya fi to shi kuma kirani ko kirani shine mutum bai taba zuwa aikin umara ba sai Allah ya bashi dama yanzu zai je aikin hajji to a wannan aikin hajji sai ya yi dobul kawai sai ya hada da umara da aikin hajji duka a lokaci daya an gane da abin yake wancan aikin hajji kawai zai yi na biyu umara kawai zai yi na uku ya je zai yi umara a watan shawwal ko zulkada bayan ya yi umaran sai ya tsaya kamar yanzu wayan da za su bi ai kaga bizan su ba zai kare ba har sai nan da kwana talatin ba sai ko an rage yawan normally dai visa ana bada ta ne ta zama kwana talatin to kaga mutumin da ya tashi yau yake da izinin shiga garin makka to kaga kwana talatin ɗinsa suna ne to wani sai ya tsaya wani ma ba bizan bane za ta ƙara shi ne kawai kwana uku kwana sati biyu ko uku aka bashi to amma sai ya je ya ɓoye unguwan tukare ɗin nan ko ya ke cewa unguwan tukare ɗin nan sai ya je ya ɓoye da 'yan sanda sun zo ya gudu ya ɓoye da wani ya yi ta guje-guje inda ka san ɓarawo a haka suke yi wasu wani kuma ba zai fito waje ba ne gaba ɗaya har sai an fara aikin hajji sannan zai fito to shi ma an aka fara aikin hajji shi ma ya ta guje-guje domin akwai wuraren da ba za ka wuce ba sai kana da pass wanda suka je sun gani ai akwai wuraren da ba za ka wuce za a zo a tsayar da motar ku kowa ya nuna ikama suke cewa amma ikama ne sai a cewa kowa ya nuna ikaman shi sai ka shiro sai ka nuna sai a ce ka wuce za ana yi ana lalle kawa duk wanda aka gabe da wannan takardan to za a kama shi to daga nan kuma za a ci shi tara sannan kuma a kara wurgo shi gida Najeriya Allah ya tsare Allah ya kare to almuhim dai ka zama to mai amana idan ka je da niyan umara kawai kwana goma sha uku kwana sati uku ya da kwana ashirin da ɗaya kenan shi kenan ka gama ka dawo domin tsayawan da ake yi don shi ne yake jawo matsaloli da yawa da sunan da safe yana magana da wani bawan Allah Sheikh Abdullah da zaka yana kallon mu tare da muna tare da shi dakta ne yake gaya min cewa bai samu tashi ba shi nace me ya faru yake cewa ai ka san wannan matsalolin yanzu gwamnatin Saudiya tana tana koken cewa daga najeriya kawai waɗanda suka ƙi komawa sun kai dubu goma yanzu waɗanda kawai daga zuwa umara ba yanzu sun makale yawwa kaji abin da aka faɗa sun makale su dubu goma ne shi ne abin da ya ba gwamnatin haushi da makamancin haka cewa ga wuri ya cinkoso ga wannan kaza kaza shi ya sa ba za su ba da kama ba za su ba da visa ga kowa tun ba haka to amma dai abin da akwai dai damuwa da gaskiya tunda mutane da yawa sun sa ran za su je sun biya kuɗin su da wuri sannan daga baya a zo a ce ba za a samu visa ba to kai damu an gane wannan Allah ya shi to amma idan an bula barawo abu na mai mutanen mu suka ja mana ba mun ce yan wasu ƙasa ba sa laɗewan ba amma dai namu dai kam yayi yawa kamar yadda shi zaka abdullahi yake gaya mutum ne ba san harkan ba yake mutane dubu goma sun makale ba a wani gari ai kai ka san ba karami ba ko to kuma dole su mutane su dole mutane su kosa su kuma yan saudiya din su kokarin daukar mataki a kai Allah ya ce mana to wannan su ne karkasuwan wannan dan a kaman kana to wanda ya zamanto faman lam yaji wanda bai samu hadaya ba ko abin da zai bayar na wannan hadaya din aka ce fa siyamu salatati ayyamin fil hajj ba ka da kudin da zaka fi rago ko saniya ko afiya da zaka bayar a matsayin hadaya na kayi wannan askin ko wani abu wanda ya faru na aikin hajjin wanda yake ka karya doka to shike ita wannan hadayan da ake bayarwa yana zamantowa ne kaman daure gyara gyara na kuskuren da aka samu a aikin hajji tun da dama ya ce kaka aski kai aski to yanzu da lura ta sa za ka yi aski a'a wannan lura ya sa akwai abubuwan da baka yi ba na rashin lafiya ya sa rashin lafiya ya kama ka baka yi wasu abubuwa ba na aikin hajji to shi kenan zaka bada hadiya to sai ya zama to yanzu baka da kuɗin da zaka yi wannan hadiyan sai aka ce fa siyamu talatati ayyami zaka yi azumin kwana uku a wannan ai a wannan gari na makka din shine ma'ana fa siyamu talatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum bakwai kuma in ka dawo kaga kwanakin uku suna karewa kaga zaka fara daga tabahan shida ga wata bakwai ga wata takwas ga wata tara ga wata ake tsayawa tsayuwan arfa ko ko ba haka bane tara ga wata ake tsayawa domin mu goma ga wata nan muke yin sallah na babban sallah ko ba haka ba babban sallah goma ga wata muke to kaga kenan zai fara da shida ga wata bakwai ga wata takwas ga wata shikenan an gama a zai fara bakwai ga wata takwas ga wata tara ga wata shine ranar tsayuwar arfa din ranar tsayuwar arfa shine ake gama wannan azumin kwara uku idan ana binka hadaya ba ka da kuɗin da zaka iya yin layya ba ka da kuɗin da zaka iya yanka wannan abun hadayan ko ka bada abun hadayan ake cewa tunda ba mutum yake yankawa ba za ka bayar ne sai a yanka masa an gane da abin yake ko da dai a da lokacin da iyaye da kakannin mu suke zuwa su ne suke yanka kayan to amma yanzu ana da wani tsari ne haka sai in ka je za ka yi kallon yadda duniya suke ci gaba wurin yanka ne ga shi nan haka na zamani kai za ka ɗauka ɗakin kwana ne liman ko ba kai ba ka ɗauka ɗakin kwana wurin aski ma haka za ka ga halal ɗin nan masu askin ga su nan da yawa da kano shi Allah ya fi to wa sab'atin idza raja'tum in kai wannan guda uku daga bakwai ga wata takwas ga wata tara ga wata tsayuwar arfa an gama bakwai idan ka dawo gida Najeriya an gane wannan bakwai idan ka dawo gida Najeriya in kai ba dan Najeriya bane kai dan garin mu ne to shikenan kana dawowa garin namu shikenan kawai sai ka fara azumin ka amma kaga sai mutum ya dan huta tun da gajiyan hanya ma ba zai ba ko ba amma ka dan huta din sai ka fara azumin guda bakwai din kuma a jere ne a jere ake so za a yi sarwatin da zara jati tilka asharatan kamila ma'ana in ka hada wannan bakwai da wancan uku din sai ya zaka guda goma din ke wasu malamai suka ce a ana magana akan wanda yake ɗan garin makani idan ya koma mina shine zai aka ce a ba haka bane kawai in dai ana bin ka kawai kai da kai ake magana ana bin ka hariya ko kai dan garin maka ne ko ba dan garin maka bane ka shiga karkashin wannan aya Allah ya ce wa taqullaha ku ji tsoron Allah a cikin abubuwan da Allah ya muku umarni a cikin aikin haji ku ji tsoron Allah ku bar abubuwan da Allah ya ce kar a aikata a cikin wannan aiki a cikin wannan aiki na haji din ku kuma sani wa'alamu ku kuma sani annallaha shadidul iqab Allah subhanahu wata'ala mai tsananin ukuba ne caji ya kare shi to sai mu ciccire wa sabatun idza rajatu sai ka ta sai ka sa cajin waya wa sabatun idza rajatu tilka shirkatwa wa alamu anna Allah shadidul iqab ku kuma sanin cewa Allah subhanahu wataala mai tsananin hukuma ne wasu malamai suka ce me yasa ana maganan aikin hajji sai kuma Allah ya ce shi mai tsananin hukuma ne kalla abin da Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab cewa kuma Allah shi mai tsananin ukuba ne me yasa ana maganar aikin haji ana maganar rahama ana maganar gafara ana maganar sai kuma aka ce ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne wasu malaman tafsiri Allah ya saka musu dariya suka ce ai abin da yasa a wannan filin idan ka je na aikin maka na aikin haji to za ka ga mata ne ga sunan kala daban-daban in faran mace ne za ka ganta in bakan mace ne za ka ganta in doguwa ce za ka ganta in gajera ce za ka ganta in kutube iya ne za ka ganta in siririya ne ga ta nan ga mata nan kala-kala to kada zuciyanka ya ce maka za ka taɓa jikin wata mace a wurin da niyyar sha'awa an gane wannan ko? tunda idan ka lura maza ba wando suke sawa ba liman ko an canza kayan ba canza ba ko kun ji ko maza ba wando suke sawa ba mata ma ba wando suke sawa ba ana gano yadda wurin yake ko saboda haka kada wani shedan ya ce zai shiga jikinsa ya ce bari ka ganin an zo daidai wurin ɗakin ka'aba nan tsadin haka ko ba komai na dawo gida Najeriya na ce mata na na ce ba larabiya wannan jikin su laushi aka sha wattaqullaha ku ji tsoron Allah abubuwan da aka hana ku kar ku aikata idan ka ce kuma sai ka taɓa wata mata da ba mata kai ko matanka ma an tsaye ka'idan ko matanka ne aka ce in aka zo aka fara wannan aikin to ba magana taɓa matan naka ma ke ne ba maganar taɓa to ballantana matan larabawa ko matan fararen fata sai aka ce to idan mutum ya ce shi sai ya saba wa Allah sai ya taɓa matan wasu sai aka ce to wa'alamu anna Allah shadidul iqab sai ka kalla ba anna Allah anna Allah falahu azabun alim ba ko ayan Allah yana dama ya ce falahu azabun alim sai Allah ya ce wa'alamu kusani anna Allah shadidul iqab mai tsananin hukuma ne ga duk wanda ya ce zai keta ko zai karya dukan nasa a wannan wuri ya ce ya taɓa matan wasu Allah ya tsare mu Allah ya kare mu sai za ka ga wurin dawafi gaban ka mace ne bayan ka mace kuma ba mun yi karatu ba har mazhaban su shafi'awa suka ce ba za su iya wannan bin mazhaban nasu a wannan wurin ba su a ka'idan mazhaban shafi'awa to kaga shafi'a na kallon mu ko a ka'idan mazhaban su shine idan janan mace ya taba ka kana da alula alulanka ya kare janan ma ba wai jikin da baka taba haka a janan ta ya taba ka haka shawalanka ya kare to a wannan wurin liman kuwa da kuka jajjamu insha Allah bar zamu insha Allah alfarman annabi in alfarman annabi an lura ko wurin ba za ka iya yin ka ce wai tazaranka daga nan inda nake zuwa inda wannan abun wutan abun fitilla ne yake wai ka ce wai akwai space a'a kamar yadda ka ga ni ga wannan teburin haka ba su to ai ko kaga ba gele ba gelulluwa kenan wannan ko ba haka ba tunda nan gefen ka mutane ne nan gefen naka mutane ne bayan ka mutane gaban ka mutane mutane ne fa an kai dubu goma a wurin liman Allah yau to kaga su wancan da suka ce kogela ne ya taba ya taba ka rulanka ya karye da Allah za su yi wannan aikin sai suka ce to sai mu aje wannan mazhaban sai mu koma mazhaban malikiya da malikawa suka ce sai idan ka yi nufin jin daɗi ne ka taba ta to rulanka ya karye ko ko da jikin nata ya taba kai niyyar taba ta ba sai da taba ka sai ka ji daɗi ko ba kai niyyar jin daɗi ba saboda kai maye ne gyalen ya taba ka sai ka ji daɗi kuma a in ba mai ba dan Allah me a gyale ba sai ka to kaman guda arba'in ba ka rika watsawa a kanka kawai inda inda gyalen ne ko ba haka ba Allah ya tsare mu to malikawa suka ce sai in abin ya taba ka sai ka ji daɗi ko ko kai niyyar ka taba dan ka ji daɗin da ma ta taba ka sai baka ji daɗin ba aka ce tun da ka riga kayi niyya to alula ya kare sai shafiyawa suka ce to zai mu koma wannan mazaba ko kuma ku kiyaye ba kar ku ce za ku yi dan sha'awa shikenan sai su lallaba har a gama aikin hajjin ana gama aikin hajji sai su koma mazhabar su an gano yadda abin yake Allah ya fi mana Allah ya fi mana saboda haka malamai suka ce shi yasa Allah sai ya rufe wannan ayar da jan kunne wa taqullah ku ji tsoron Allah wa tunda wurin in ƴan mata ne akwai su in matan aure ne akwai su in zawarawa ne akwai su wanda age wanda ma basu balagan ba ko liman ko ko an cire wannan dokan yara wayanda ma kanana kanana shekara 12 za ga wasu iyayen su da yake suna da kudi ba san abin da su da kudin ba Allah ma to yaro dan shekara 12 farillan hajji ya hau kan shi wani kan ko kun ji ko liman ya ce wani yaron ma bai kai shekara 12 ba an biya mai kujeran hajji kaji wai kamar wayannan yaran su kaga saboda iyayen ba san abin da su da kudin ba in ba haka ba ga su alaran momi nan ko malam kawai sai a adam ma zo ka je an dauke maka Allah malam ka je ka yi ka samu lada shi ne ya biya maka ya samu lada amma yara kanana yan shekara bakwai sha biyu ya waje wani akan su kujeran ba naira miliyan uku ko nawa yanzu miliyan shida har da wani abu sannan a biya ma yaran da bai waje ba a kansa dan Allah akwai hankali a nan Allah ya fi amma ban Allah ya hore maka ba za ka yi ba kaka ce na hana ne in Allah ya hore maka kudin sosai bayan ka gama biya ma yan uwanka ko ba ka biya ma bayan ka gama biya ma yan uwanka ba wani saura da ya rage a dangin naka sai ka biya ma yaran naka amma za ka ga wani wan shi bai je ba kanin shi bai je ba amma yana biya ma yaran da aikin hajjin bai waje ba kan su Allah ya tsare Allah ya kare Allah ya tsare Allah ya kare idan an kai idan ya jefe a wannan shekaru lokacin da ya balaga sai ya rama sai ya sake ainihin aikin hajji baba yana tambaya kan yaron da ya je aikin hajji yana shekara bakwai to yanzu idan ya balaga yaya kenan dole sai ya sake wancan da ya je ya raga ko sannan ladan kuma da za a bashi za a ba baban ladan da za a ake bayarwa na aikin hajjin to za a ba ba mamaki shine wasu iyayen suke kwaɗayi yadda suke biya mu to amma kuma sun kasa gane cewa Allah karimi ne idan ka biya ma wani ko Allah zai baka ladan aikin hajji na wannan mutumin shi ma a bashi ladan shi kuma ka taimaki wannan ya sauke mene faralinsa duk da wannan wahalar da kake gani ana cewa wayo wayo wayo ɗazin nan ake kira na ake gaya mun cewa wani bawan Allah ya biya ma wani kujeran hajji kyauta kawai in baka da kuɗi ustaz baka da kuɗi kawai sai mu wuce nan wurin Allah ya tsare Allah ma talauci talauci bai yi ba Allah ma talauci dan kawai yana gaya ma abin da fara kallo shine nawa ne kujera miliyan kaza ba ba rawa ya ba ba karatu ya ba komai ba kawai an buga masa waya ne yana ina ne an ce ma ya zo a katakarda ne an aiko wani ya bashi ba ma wai ya zo shi mai kudin ya to da ma na lura ne talauci na damu kawai kuma aikin hajji zan mu abu ne ka za ka masu kudi ne aikin hajjin goma goshi na ne a kawai ya aiko wani ne kawai shi wancan kawai ya kira shi a waya alhaji ya bani namban ka kana ina ne ya ce wace magana ya ce ba kai bane wa ne ya ce eh ni ne to alhaji ya ce a kawo mata kadda ni kuma zan wuce kano yanzu ya ce ina lillahi wallahi ba na wasa ya ce to ba wani namba na ya kira wani yanzu nan kafin nan da minti talatin zan bar kaduna kafin nan da minti talatin zai bar kaduna ya zo ya same shi a wuri kaza shine ya kira wani shaf shaf shaf aka je haka karba shine shi ma ya kira yake gaya min cewa to bana dai in Allah ya yarda shi ma zai kewaya kawai so kawai in ba ka da kuɗi ustaz ba ka da kuɗi kawai talauci mugu ma ku Allah malam Allah ya azurta mu da zuciya kuma an gane wannan domin abin zuciya ne ko ba haka ba Allah ya ce mana to wannan kenan a Allah subhanahu wataala yanzu muna magana kan aikin haji kowa kuma ya riga ya san menene aikin haji aikin hajin dama ba komai bane face mutum ya bar garinsa ya je wani wuri da Allah ya ce a je a yi masa ibada in ba wannan wurin ba to Allah subhanahu wataala baya karɓan ibada a wani wuri inda da sunan wannan ne wai a ce sunan shi aikin hajji Allah baya karɓa za a ga ana ta nunawa a talbijin ko a waya cewa wasu wai sun kirkiro wani wuri wai sun yi irin ka'aba sun yi hadda wurin jifan shedan to kaji malam yake sun yi aikin banza ko da dai ni yadda nake kallon abun to daban da yadda kuma mutane suke kallo ni ina kallon wannan wurin an yi shi ne kamar a wurin irin nuna wa mutane kamar practical din nan kamar yadda mu muke a kofar sarki da ko ba ana ajiyewa ba a sa wani wuri wani abu kamar ka'aba ko ana zagayawa ana wannan ni haka na kalla wannan wurin matsayin cewa sun gyara wurin sosai da tiles da komai da dan ginin kamar yadda kan Ka'aba din da wani wuri kamar yadda kaga makamin Ibrahim da wani wuri can gaba yadda ake jiban shedan da komai haka suka yi wurin to amma wasu na cewa wai su ma sun kirkiro makan su ne in can wurin ba za a ba su dama su je ba sai kawai su rika yi a nan wurin kuma talakawa wanda ba su da kuɗi za su rika zuwa sa yi a nan wurin sai ai wannan hankali ba zai dauka an gani shi aikin haji ana yin sa ne a wannan gari mai alfarma kamar yadda ita ma umaran ba a yin ta ko ina sai a wannan wurin kuma kowannen su da sharaɗansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa sharaɗai da ka'idajin da ka'idojin su har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kudu anni manasikakum ku riki aikin hajjin ku a wurina yadda kuka ga nayin nan to haka Allah ya ce a yi duk wanda bai yi yadda nayi ba ba shi da aikin hajji maganar umara kuma dama kowa ya riga ya cin a wannan ayar ma Allah ya magana kan umara din sannan an kiyaye a tarihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba daya ya taba yin umara ne su hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba yin umara su hudu umara na farko shine umara na Hudaybiya sannan ya ƙara yin wata umara din wancan na Hudaybiya shine a shekara ta shida sannan manzon Allah ya ƙara yin umara a shekara ta bakwai na annabtarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na na hijira kai na annabtansa daidai ne umara ta biyu shekara ta bakwai na annabtansa na hijira daidai ne na fara ba na annabta ba tunda annabta yana da maka shekara goma ya yi umara shekara na bakwai na annabtansa sannan ya ƙara zuwa umara a shekara ta takwas na na hijiransa sannan sannan ya yi umara da aikin hajji a lokaci ɗaya shine umaran da aka yi da hajjatul wada din nan kuma ko aka hada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa hukunce hukunce masu tarin yawa babban sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa wa wannan umaran a wannan hajjatul wada din shine a tausaya wa mata babban sakon kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce istausu bin nisa'i khaira ku tausaya wa mata فإنكم أخذتموهن بكلمات الله واستحللتم فروجهن بآيات الله yace ku tausaya wa wa'annan matan domin wa'annan matan an ba ku su ne da kalmomi na Allah an halatta mu kusantan su da ayoyi na Allah har gobe za a daura maka aure sai liman ya karanta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha min liman kuwan za liman ya ce ana ita ke karanta karan idan da wayannan ayoyin su ne za a karanta sannan sai neman ya daura auren da addu'o'i kuma sannan sai ka tafi da iyalin naka ko a kai maka iyalin naka to wannan kenan a sannan matsayin umara din tunda dai kowa ya riga ya sani aikin hajji wajibi ne to umara malamai sun samu sabani a kanta wasu malamai suka ce umara wajiba ce so ɗaya a rayuwanka kamar yadda aikin hajji yake shi ma so ɗaya wajibi so ɗaya a rayuwanka aka ce ya za ku ce haka suka ce faɗan Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah cewa da Allah ya ku cika din nan umarni ya bayar da suka ce to wannan ya zama na cewa wajiba malamai ne suka ce a umara ba wajiba ba umara sunna ne daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana son mutum ne in Allah ya yassare masa ya buwace masa yana da daman da zai iya zuwa yayi to ana son ya je ya din domin Allah ya aikin hajji ya faɗa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila an farlanta aikin hajji ya zamanto wajibi a shekara na tara na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da dai wasu malamai suna ganin an farlanta ta tun a shekara na takwas amma manzon Allah sallallahu an farlanta ta tun a shekara na takwas ko an farlanta ta kafin wannan shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya tura sayyidina Abubakar wanda wasu malamai suka ce an tura sayyidina Abubakar a shekara na takwas ne wasu suka ce shekara na bakwai da ce mafi rinjaye shekara na takwas ne aka tura sayyidina Abubakar ya fara yin aikin hajji wanda wasu ke ganin cewa ya je ne sharan fage kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin hajji mun faɗa cewa larabawa ko mutanen da kafin zuwa musulunci suna yin aikin hajji su to amma wannan aikin hajjin nasu ya sha bamban da irin wanda muke yi da gaske dai mun faɗa suna zagaye ɗakin Allah da wafin nan tsirara sannan su kuma aikin hajjin su ya kunshi nuna alfahari da nuna jiji da kai da kuma biki na cin koli ya ke cewa da hausa bikin cin kasuwa bata koli yauwa sannan su sun ɗauke shi ne a matsayin bata koli tunda wayancan za su zo wayannan za su zo kaga masu rigi za su kawo masu awara za su kawo masu kowa ne zai kawo nashi abubuwan kaga wasu na zuwa ne ba don allah ba yana daga cikin dalilin da yasa wasu kace shi yasa Allah ya ce wa atimmu al-hajj wal umrata lillah ku musulmai idan za ku je aikin hajjin ku je ma aikin hajjin nan don Allah ba don kasuwanci ba kuma yi wannan aikin hajjin ba tare da bautan Allah da wani ba ko shirka Allah ya yafe ma ka san an yi wani lokaci wanda idan mutane sun je aikin hajjin akwai wani kyalle da ake sawa a cikin dakin kawan ko sai mutane su rika zuwa da wuka suna yanko wannan kyallen ka mutane mugaye ne sai su rika yanko kyallan to shi ne makasudan da yasa ake daga kyallan sama yanzu hannun mutane baya iya kaiwa wurin amma da ana farko da shi kasa kasa ne sosai to sai mutane kuma suna yankan kyallan suna ganin idan suka samu wannan kyallan ka samu wani fa'ida mai karfi na'am wani man ko to kaji mara yawa ya ke neman tabaru shi bidiyo to kuma duk sai ya yanke mana kyallan dakin Allah malam an gane wannan Allah ya fi mana kusan wannan dai shine abubuwan da za mu iya faɗa akan wannan ayan sauran abubuwa kuma a iya bin malamai domin ƙara ai mun faɗa wancan ko maganar aski da manzon al'uwa da suka yi ƙwaryar molon manzon Allah ya ta musu addu'a wanda kuma suka yi ƙwaryar molon suka yi tsaye manzon Allah sai mai musu addu'a ba har yi manzon Allah ya su uku a nan ku ne ya sa su a cikin ɗin duka mun yi magana ɗin to a aya ta gaba ina ganin za mu wuce ko sai mu ji aya ta gaba wanda Allah subhanahu wataala za mu yi dauko da rabi ne dai yanzu Da rabi ne dai?
da an kara muku
to lokaci ya riga ya kai kenan sai za mu shiga alhajju ashhurun ma'luma ni ana ya kai da rabi dai ya amma ya wuce Eh, kuma dama ka'ida ya kamata mu tsaya da rabi tunda muna farawa bi da rabi ya kamata mu tsaya da tire ta tire to in akwai mai tambaya daya biyu sai mu karanta in babu za mu hakura domin Allah ya kai mu sai mu tashi alhajju ashhurun ma'luma Allah ya karba da ba ba tambaya da ba to shi kenan a tunda babu tambaya za mu yi amfani da wannan dawa mu sanar da al'umma hukumar makarantar taskiya wanda ke karkashin gu maulana farfisa ibrahim ahmad makari suna sanar da al'umma cewa sun fara sayar da fom na ɗaukan ɗalibai yara ɓarayin islamiyya da ɓarayin hadda bugu da ƙari kuma sun ƙara cewa sanar da al'umma ma za su buɗe sabon ɓarayi wanda zai zamanto na magidanta ne sabon farahi na magidanta wanda lokacin karatun zai zamanto karfe bakwai saura kwata na safe zuwa karfe takwas saura kwata na safe in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu bayan sallah ranar ashirin ga watan hudu da wannan watan kenan ranar ashirin da hudu ga wata za a fara karatun nan amma sai da fom din yanzu zai zamanto ana siyarwa ga masu bukata za su iya zuwa makarantar taskiya ɗin ko dai siyan na yaran nasu ko na siyan nasu karan kansu dan insha Allah akwai dai tsare-tsare dan za a iya samun kullum da karfe 8 na safe fontan da karfe 8 na safe har zuwa karfe 11 na safi a makarantar da ya Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba da lada wannan muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi muna wannan gari namu na kafancin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara zaunar da mu da shi lafiya jihar mu ta Kaduna da kasar mu tarayya Allah ya ƙara zaunar mana da su lafiya abubuwan da ke faruwa a yankin da jiha na rashin jin daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke hali hali na matsatsi da kunci na rayuwa da ake ciki Allah ya ɗauke Allah ya maido mana da walwala da wadata dan alfarman zan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai zo ya zamanto damuwa a rayuwar mu ko damuwa a zamantakewar mu da iyalan mu ko damuwa a cikin sana'o'in mu Allah subhanahu wataala ya dauke mana marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba yan gwangwan kai jami'an tsaro na farin kaya da bakin kaya kowa dai cikin sana'a ta kirki Allah subhanahu wataala ya kara masa hu amin abinda ba za mu iya ba Allah ya iya mana abinda ya gagare mu Allah ya gagare shi da farman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatika alwasi'at ummana wa lana sharama ahammana wa ummana wa ala al-iman al-kamil wal kitabi was sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim shukran Allahumma lana wa liwalidayna wa mashayikhina wa al-a'immat al-muslimin al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bayna wa bainahum bil khairat rabbi اغفر وارحمه وانت خير الراحمين آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الله يسلمك.
العالمين السلام عليكم ورحمة الله